الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرسول الأمي الهاشمي القرشي المكي المدني الذي أرسله الله إلى الناس كافة وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين اتبعوه ونصروه وفازوا فوزا كبيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينقوى يوم من رانا 29 ga watan Sha'ban hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2024 miladiya Allah ya so mai girma mai waya da mu sake zama a wannan shekara domin karanta tafsirin alkur'ani mai girma muna godewa Allah da wannan kafin komai a duk shekara mukan waiwaye baya ko kuma mukan duba mu ga sauran waɗansu 'yan uwa waɗanda mun zauna da su a shekara baya amma a yanzu Allah bai yadda mu zauna da su ba ba don rashin lafiya ba ba don ba sa nan ba ba don sun yi tafiya ba a'a sai dai dan sun koma wajen ubangijinsu sarkin da shi baya mutuwa an samu waɗannan da yawa wasu daga cikin abokai abokai na tarayya ta Allah waɗanda an taho tuntuni shekara aru aru kamar yanzu irin su malam kabiru jaranya dai duk da dai lokaci ya tsula ga kuma malam aminu mai takalmi wanda shi kusa kusan nan ya rasu ga su malam kabiru na ainihin rijiyar lemo ga sauran yan uwa waɗanda suke abokai ne na allah daban-daban daban-daban sannan daga makota akwai makota da yawa su ma bara suna nan amma bana ba sa na irin su ubayusi da sauran makwata da tijai na cikin lunguna wanda muke zama da su gaba ɗaya amma sun tafi ga ubangiji akwai kuma waɗanda ba makwata ba ba kuma ainihin akwai sanayya ba amma ana da tarayya da su a wannan zama da ake yi suna halartowa su ma bana ba lalle ya zama an samu gaba ɗaya su sun zo ba wasu sun koma ga Allah muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda duk lokacin sa yayi din nan ubangiji Allah ka gamsar da su da rahaman nan taka wasi'a rahamar da kake yi tajalli ga ita ga bayi ya zama babu abin da ya saura gare su ubangiji Allah ka zaunar da su a cikin aljannar firdaus Allah mu kuma ka hada mu da su a cikin gidan aminci tare da su lokacin da lokacin mu yayi mu ma wani lokaci yanda ake cewa gashi shekara wasu ba a yi da su ba wata rana ba za a yi da mu ba haka abin yake to muna fata ubangiji Allah ya mana gaba da kasar a rayuwa Allah ya karba abin da muke na alheri wanda kuma ya zama ba haka ba Allah ya yafe mana ya mana ya sa mu kan hanya bayan wannan shine kamar yadda shi ma yakan gabata cewa mu duba mu ga wani hali muke ciki mukan gabatar da nasiha kafin mu fara karatun tafsiri muna gabatar da nasiha wadda za ta tunatar da mu wasu abubuwan da ya kamata ko mun manta ko kuma muna cikin su shagala ta sa kan mu fada wasu wurare ba mu yi amfani da abin da ya kamata ba shi yasa aka yi nasiha to amma gaskiya bana ban yi niyyar cewa zan tattauna komai na nasiha ba na so kawai mu tafi kai tsaye kan karatun qur'ani tafsiri sai dai waɗansu sun waya ma da waɗanda su ba za su samu zuwa ba da Allah a tura musu nasiha da to an damu da yawa shi sa sai nake ganin watakila ɗin mu tattauna abubuwa waɗanda su a hammu ba muhimmu ba akwai muhimmin abu to akwai kuma a hammu wanda yake gaba da muhimmi shi ne a hammu idan aka ce za a tattauna abubuwa muhimmai to suna nan da yawa burgit waɗanda ake ciki a ce tattauna su za a yi to suna da yawa to to ta- in aka ce tattauna yanzu abin da ake ciki ko kai ba malami ba ne ba sai inda ai ba sai ka cinye wannan fagen karatu a lokacin ba gama ba to za ka yi magana ne akan shugabanci yanda ake yin sa yanzu irin tausayin da ake da shi na shugabanci ko aka sa ko ku za ka yi magana ne akan kasuwanci irin tausayin yan kasuwa W- w- me za ka tattauna ko ku za ka koma akan yan uwa ya ku bayi irinmu halaye na ɗan adam wani shi ba shugaba ba shi ba mai kuɗin ba kuma ba ɗabi'a ba ɗabi'a mai kyau ba kyau ɗabi'a tsakanin mutane a ce mai mai mulki zai ji homa ya ji shi wani ne ya girman kai ko kuma mai kuɗi ya ga shi wani ne to shi wani duk ba waɗannan abubuwan amma ba kyakkyawar ɗabi'a ba ma'amala mai kyau to duk to me za ka tattauna ko ku za ka tattauna akan abubuwa da yake jijjuyawa wanda Allah yake jiyo cikin al'umma a irin wannan lokaci to duk abin tattaunawa yana da yawa to shi yasa ba duk ba wannan zamu tattauna ba gaba daya ba wannan wannan duk muhimmi ne ko dan musulmi ya ji yaya abin yake a tsawo ma'auni na shari'a duka to amma ba wannan lokacin a haɗu a cikin sauran nasihohi abinda za mu tattauna shine a hammu wanda ya fi wannan muhimmanci shi ne kawai kayya za ka zauna lafiya ko da ba a daina yunwa ba ba a daina fatarar ba ba a daina jin tsoron ba amma kai kana lafiya me mafita me abin da zai zaunar da bawa lafiya wannan shi ne abin da shi ne mafi muhimmanci a wannan lokacin ne saboda wasu abubuwa duk da kake ganin suna faruwa da a ga wato ya za a yi su daina faruwa a'a ba wannan bane ba wannan wani abu ne a hannun wanda yake kawo shi idan zamani ya tsaro shi da yadda ya tsaro shi ba mai canja wannan zamanin kana so yanzu buhun shinkafa ya dawo dubu ɗaya irin na da ne haka kake rayawa shine a yanda za a yi wa'azi a yi komai a dawo shinkafa dubu ɗaya dubu ɗaya zai yi Allah bai iya yi ne amma zamanin ya wuce wannan ya wuce sai hakuri to kawai menene dan adam zai zauna lafiya kafin ya gama lokacinsa ya wuce wannan shine muhimmin abin da ya kamata ya zama an yi magana a kansa to gaskiya akwai magani kuma maganin ba wai a jarraba ko a warke ba a'a in an sha sai an warke eh kasan akwai magani a jarraba a warke in bai ba a ƙara wani a'a wala in ka sha wannan ba za ka ƙara wani ba me kake tsoro talauci a'a tsoron waɗansu musibu ne wasu abubuwan ka ne suka riƙe ciki ka kayi kayi kayi abin ya cije duk inda za ka bi kaji ya ƙi ruwa ko ma wani irin hali kake ciki ga maganinsa zai tafi amma kafin mu shiga cikin ambatan maganin yana da kyau mun musamaha mun rangwame in ɗanyi wata 'yan muƙaddima 'yan shimfiɗa matakaiciya sannan in ya yiwu ya zama cewa an ambata maganin sai a ambata in kuma kun gamsu daga shimfiɗan ma sai a haƙura ya kamata bayi mu sani wannan ubangijin namu wanda ya gayyato mu wannan rayuwar kafin ya gayyato mu mu zo wannan rayuwar ya shirya mana komai ya shirya sama ita ce rufi gare mu ya shimfiɗa ƙasa ita ce mazauni gare mu ya shimfiɗa abinci gashi nan tsirrai Allah ya sa shi abinci gare mu ga ruwa nan na kogi ya shirya gare mu ga iska nan mu shaƙa duk ya tanadi Allah bai kawo mu wannan sararin duniya ba sai da ya tanadar mana duk abin da rayuwar mu take nema wallahi me yasa yayi wannan wa yasa shi yayi wannan wallahi yayi mana wannan ne dan soyayya hubban lana dan soyayya gare mu kawai duk yayi maka wannan tun kan ka zo duniya to shine dan ya dan jarrabe ka ya dan taba ka da wani abin da ya doso ka da shi shine kake ganin kamar baya kaunarka ko kuma ya sa maka wani abu dan ya dame ka haka kawai wanda ya shirya maka wannan sintan ka zo gaskiya ba haka bane Allah bai shirya duk abin da bayi suke ciki dan ya takura musu ba da yayi nufin haka da bai shirya musu abin da suka zo suka tar da shi ba bari tambaye ka da Allah yanzu da za a ce kana cikin wani hali amma ga mukullin warwarewar wannan halin a hannun babanka babanka kuma mai tsananin son ka ba bata ba baka baka saba masa ba mukullin fitakka a wurin mahaifinka yake idan mahaifinka bai bude ka na ba sai kace ba san ka bai bude ka fita ba sai kace ba san ka zaka zaci mummunan zato ga mahaifinka saboda bai bude ka ba ka fita baya kaunarka kai ka san da dalili in ya bude ka fita zaki ne da kura da kaza a waje sai ya kulle ka zaka akwai dalili da yasa yasa ka ta cikin abin da yasa ka ka san dalilin ko baka sani ba to dole ka san wannan wata rana bayan an ci yaƙi an kamo ribatattun yaƙi kamar yadda ya tabbata a hadisi sai wata mace tana da ɗa da take shayarwa sai ta ɗauki ɗanta tana shayar da shi ta riƙunƙume shi ta riƙe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna wa sahabbai ce kun ga waccan yanzu kuna ganin waccan matar za ta iya ɗaukar ɗanta da kanta ta dangwara shi a cikin wuta ta jefa shi haka kawai suka ce a'a me yasa saboda jin kansa da san suke ce wallahi Allah ya fi san bayansa da waccan matar daga dan dan da wataƙila ka ce to idan Allah yana so na kuma shi shi ne taska duk take a harinsa me yasa bai sako mana ita ba me yasa bai sako wannan taskar gare shi ba ya bakka da da da da to ka sani Allah ba ya ƙi baka ko lafiya ko kuɗi ko wadata ba don baya son ka bawa ba haka bane abin da yasa Allah ya hana ka wadata ko ya hana ka nutsuwa ɗayan biyu ne babu na uku in dai kai mumini ne ka faɗa cikin wani hali to lalibu ta sha ta ɗaya can ko ta biyu can ita ta jawo wannan ya same ka na ɗaya ko dai kana da laifi wanda Allah yake ganin kana yi ka san kai ma kana yi wani ko baka ma san ka yi ba duk yadda ka haɗu da shi da wannan ba kyau kuma ba ya so ka haɗu da shi da wannan sai sako maka abinda zai dame ka ya hana ka bacci ko a ya'ya ko a rashin kuɗin ko a komi saboda ka haɗu da shi lafiya lau idan da bai sako maka wannan ba ranar da ka mutu ranar alkiyama ka haɗu da shi da wannan za ka yi burin duk abin da ka samu a baya na yalwa ka miƙa shi ka zama lafiya lau to yanzu gashi ana kankare maka shi don ka zama lafiya lau to mumini ka san wallahi abin da kake ciki in dai da imanin ka to ɗaya daga cikin wannan ne ya sa Allah ya jeho maka wannan to zai yi kayi wa Allah zunubin amma ka tsaya ka tuba ya ce ya yafe maka ba ka da zunubin ko ɗaya amma wannan bai hana ya dankara maka ibtila'in ba to in kaga haka kuma to ɗaya abin ne kenan ɗaya dalilin ne ya jawo so ake a ɗaga ka san ka ake yi malam shi sa aka danno matalaucin shi sa aka takura maka shi sa aka sa maka rashin lafiya ta ki warkewa wallahi san ka ake yi Allah san ka yake yi abinda zai sa ka yadda da wannan batun nawa ka dubi waɗanda Allah ya fi so dubi annabi Yaquba annabin Allah yana san annabi Yaquba da kyau Allah ya yage shi ya raba shi da shi ya tafi ya bashi bai san inda yake ba kuma a ransa ya san bai mutu ba yake ta kuka yake ta kuka sai da idan sai tsiyaye jarraba ta Allah magana yake fa da Allah aka jarrabe shi wannan wannan jarraba wacce ce baya zunubi daga shi ake so a yi annabi yusufa ɗan nasa aka jarrabe shi tun yana ƙarami aka zo aka jefa shi cikin kurman rijiya ya fada rijiya ba kowa ya fito ya fada su hannun kaidin mata ya fito ya fada kurkuku annabin Allah ne wannan jarraba ita wace ce ba a san ana san sa san ne ma ya jawo haka annabi Yunusa aka jarrabe shi ya fada cikin cikin kifi ga duhun kogi ga duhun kifi sai dai kama tasbihi aka fito da shi dan jarraba annabi ayuba aka jarrabe shi da rashin lafiya wata iri aka kashe ƴaƴansa aka kwace duk kuɗinsa ya yi mai kuɗi ne da dabbobi da kuma sai da ya bai da komai ƴaƴan duk sun mutu ga kuma shi a kwance Allah fa kenan annabin Allah ne fa annabi ayuba Allah ya jarrabe shi da wannan shugabansu jagoransu limaminsu annabinmu ku dube shi aka rotsa shi aka jini yana zuba an je an karya masa haƙora jaraba an zo an kewaye cewa kada a yi ciniki da su sun daɗe sai da ya zama annabi ganye suke shi ya kai wata rana saboda yunwa annabi sai da ya ɗau dutse ya ɗaura a cikin sa dan ya nauyi nauyi ba abinci annabi Allah shugaban da yawan annabawa kenan ya kai ya kawo an zo yana sallah an jefa masa mahaifar abin da aka aka yanka aka abin da aka jefa mahaifar a cikin sa dan jarraba garinsa mahaifarsa yana son sa aka fitar da shi daga garin dan jarraba ya zama annabi bai rasu ba sai da zama duk ƴaƴan da ya haifa sun mutu sai Fatima jarraba ta Allah limamin annabawa kenan to kai waye kai waye saboda kawai ba kada kaza ko ba kada kaza ko ba kada kaza ya yi kanka haka to idan an jarrabe ka an jarrabe ka ne imma ka faratan ko mahabbatan ko an jarrabe ka dan ka fara ko kuma dan soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi yana cewa babu abin da zai samu mumini na bakin ciki ko na musiba ko na ko na ko na abubuwan da duk za su dame shi sai ya zama kafara na abin da yake na zunubi nasa saboda haka abinda da yake samun ka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne haka ƴan uwa wannan abin ne da ya kamata mutum ya duba ya ga menene ya sa ashe yake cikin wannan ba a banza ba kuma wani lokacin ma gajen haƙuri ne natija za ta bayyana sakamakon jarrabar a kusa ka kasa haƙuri zai bayyana kaga hasken amma kai sa kura kake sa abin da haka fitu daga ka'ida wani lokaci bawa kadan hakuri ne an yi kaya wata mace a lokacin annabi dawuda ta zo ta bata daɗe da musulunta ba mijinta ya mutu bayan ya mutu kawai rannan sai ta zo su annabi dawuda take to gaskiya wannan wani irin addini ne kuma ubangiji wannan ya yake da shi wannan ubangiji sai ce alarin su da hankali kalli abin da suke faɗa ta ce to ai mijina ya mutu ga 'ya'ya marayu mata ina da su ba abin da muke ci ba abin da muke samu saƙa nake yi in ne saƙar in je kasuwa in je in tsaye da ita sannan mu samu abin da za mu ci yanzu yau na yi saƙa na ɗauka ina kan hanyar kasuwa kan abin da suke sa abin da suke tsorawa wani tsuntsu ya ɗauke saƙar ban san me zan koma in je in gaya wa iyalai na ba suna nan cikin yunwa suna cikin haka sai ga wasu mazaje guda goma sun shigo sun masa sallama sun tambaya sun shigo suka ce annabin Allah abin da ya kawo mu mu din nan a jirgin ruwa muke matafiya ne za mu shigo muna kan hanyar shigowa gari sai jirgin mu ya gogi wani dutse sai tsaga sai ruwa ya fara shigowa muka ga za mu halaka muka doshi Allah da addu'a ya kama mana ɗauki can sai muka ga wani saƙa ta faɗo daga sama muka ɗauki wannan saƙar da ita muka toshe jirgin ruwan ya tsaya muka ce mun yi alkawari in mun shiga za mu zo mu sami annabin Allah za mu ba da dinare ɗari hadiya da Allah ya tsirar da mu sai ce to gani saƙar nan ku baka ke kin ga Allah ya sayar miki da abin da tsada kin zo kina ta masa magana ku to wani lokaci gajen hakuri ne to yanzu wannan bai sa ka samu nutsuwa don abin da suke ciki ba bai sa mumini saboda in dai yana tare da imaninsa don an same an jarabe ka da rashin ciniki ko kuma ba kama da abin da za ka siyar din a cikin wannan ɗan lokacin da kasancewa wuce shi za ka yi ba za ka haƙura ba har sai ka fada cikin ko dukiyar mutane ko wasu ka fada cikin wasu abubuwan na haƙoƙi da ba na ka baka fada kan jarraba bayan jarraba to kai haƙuri to yanzu wannan ya ishe mu shimfiɗar ba dan ba wannan ne maganin ba So, to sai dai kawai mu faɗa kake masu linfa'i da ke amma ya kamata musulmi ya gamsu ya sa a ransa cewa abin da duk yake ciki ba mantawa aka da shi ba kawai wannan shi ne wannan isar da ɗan bayanan da ne allura ta tauhidi ya kamata mutum ya samu ya gamsu da ita ya tsaya ya yi hakuri to amma bari a ambaci maganin take masu fa'ida don dai a ɗan cika fa'ida. To abu ne sananne ‘yan uwa, cewa in an tambaye ka nutsuwa da rashin nutsuwa a ina take. A ina ake samun nutsuwa a wajen ɗan adam menene yake sa ya ce ya nutsu ko ya samu nutsuwa ko ya samu rashin nutsuwa a ina yake jin rashin nutsuwa da rashin da samun nutsuwa da rashin da a ina yake samun ta. amsar wannan na san kowa zai bayar da nutsuwa da rashin nutsuwa duka a zuci suke malam ba a kuɗi suke ba ba a yalwa ko gida ko mata duk ba a nan suke ba za ka samu wani cikin yalwa in ka kalli gidansa ya ishe ka kwarjini idan ka shiga gidan ka kalli halin gidan ya ishe ka amma wallahi bai da nutsuwar da wanda yake bai da inda zai kwana yake saboda me saboda zuciyar an jefa mata abin da aka jefa mata idan zai ba da gidan ya ba da abin da yake ciki ya samu nutsuwar da kake ciki zai baka Allah zai baka to nutsuwa a zuci take duk abin da kake da shi idan Allah bai sa maka nutsuwa ba ya jarrabe ka da wani abu na bala'i sai ci zuciyarka ka ji ba ka son wannan ba ka son wannan ba ka son duk abin bai ma daɗi to ina nutsuwa to za ka samu kuma wani bai da komai amma yana cikin rahatul bali hankalinsa a kwance yake ya samu nutsuwa to ashe inda nutsuwa yake da rashin nutsuwa a zuci ne to an ji wannan karatun ko to yanzu abin da za mu shiga ta ina ne za a iya samun ita nutsuwar ta zuci tunda da yanzu mun gano ba babu bace a nan nutsuwa take ba kuma yalwa ba ce a nan nutsuwa take ina tabbatar maka akwai wanda ni na san shi yana cikin yalwa dukkanin yalwa amma musibar da yake ciki inda zai buɗe baki ya ce Allah ya ɓata duk yalwar ya yaye masa wannan wallahi zai yi dan imaninsa ne zai hana shi ya faɗa haka to ka kiyayi Allah ka gode wa Allah da abin da kake ciki idan an ce yaya ne ne mutum zai samu nutsuwa ta zuciyar ya zama ba ka da jin tashin hankali to wannan kun san amsar wannan dole sai wanda yake shi ne mahalicin zuciyar da kuma mahalicin ita nutsuwa shi zai iya faɗar abin da za a gaba su to kuma ya faɗa ya faɗa Allah ya ce الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله kaga muminai waɗanda suka yi imani zuciyarsu tana nutsuwa ne da zikirin Allah da ambatan Allah Allah bai tsaya nan ba sai ce ala a faɗaki aji kowa ya saurara ya ji ne abu yana magana sarkin halitta yana magana ita bi zikirin lahi taɗma innul qulub waccan jumlar cewa allazina amanu wa taɗma innul qulubuhum bi zikirin la ta gamsar cewa Allah ya yi bayanin cewa zukata da zikirin Allah suke nutsuwa to wannan jumla ta biyu me ta zo ta bayyana har da Allah sai da ya shela sai ya ce bi zikirin layi ta ɗuma innul ƙulub akwai bambanci tsakanin Allah ya ce ta ɗuma innul ƙulubu bi zikirin layi da kuma bi zikirin layi ta ɗuma innul ƙulub idan Allah ya ce ta ɗuma innul ƙulubu bi zikirin layi to ya ce zukata na nutsuwa da ambatan Allah to irin ta baya kenan bata ƙara komai akan ta baya ba amma yake bi zikirin layi ta dima innul qulub shi ga ta hasaru babu wata zuciya da za ta nutsu ba da Allah ba kadai shine kadai abin da bawa zai shiga ya samu nutsuwa shi sa kake ganin yanzu ɗauko min wani wanda yafi kowa yafi kowa kuɗi a duniya wanda ake ganin nutsuwa na na a cikin kuɗi in ka san shi ka san shi to wallahi ba a matsayi ke ba amma idan ka samu wanda Allah ya zauna a zuciyarsa tauhidi ya yi dirshin a zuciyarsa kallon Allah da azamar Allah tana tare da shi a zuciyarsa wallahi shi a nutse yake shi in ka rantse ba fara saboda Allah ta yi bizikir da shi kadai ne zuciya take samun damfara da nutsuwa to ashe in kana neman nutsuwa me za ka yi tunda Allah ya yi shi ya ce da shi ne nutsuwa take tabbata kaga ashe za ka nemi yadda za ka samu zama da zikirin Allah to sai dai wani zikirin Allah yake faɗa kuma wani irin zikirin Allah ya kai fiyar shi ne zikirin zai yi ya ba shi wannan nutsuwar an gane zikirin Allah a nan shi ne na farko ya zama cewa karka manta da Allah duran da ka manta da Allah ka bar zikirin Allah mantuwa da Allah bawa ya manta Allah baya cikin littafinsa a zuciyarsa a sannan to ya samu rafkanuwa ɗaya sannan zikiri ɗin fi'iliyar fi'iliyar karatun alkur'ani tasbihi da makamantan waɗannan dukkaninsu nau'o'i na zikiri ka rungume su da niyyar Allah ka nutsar da ni ka nutsar da zuciyata ya wanda ya halice ta ina neman nutsuwa kana zikiri kana karatun alqur'ani kana wannan kana dotar Allah da cewa nutsuwa kake nema wallahi ba ba abin da zai hana ka ka same ta zai je ina mai jefa nutsuwa fa ko baka sani bane shine mai jefa nutsuwa shine jefa firgicin to shi karin guma baka manta da shi ba ka tsaya kana dotarsa da zikiran da yake so cewa nutsuwar ya baka shi ubangiji da ne to ya baka ita gaskiya duk wanda ya dogara da Allah irin wannan ya nutsu da Allah haka ba abin da zai hana shi samun Allah ya race shi da wannan nutsuwar an gani haka ashe magani yan uwa na wannan abin da ake ciki wanda za ka ji baka san inda ma ka sa gaba ba to dawo doshi Allah da zikirin Allah da tsayi da abin da Allah yake so sallaka wai ba ka san da can muna wa'azi akan musibu sai mu ce a bar sabo a daina kaza a daina kaza to ai in ka bari wani bai bari ba kuma in jarraba ce in kuna yi wani in yayi zai iya jawo Allah ya jeho maka jarraba ko da kai baka yi ko da kai mabiyin ne to ita wannan in ka ɗauka wannan maganin kai ko musiba Allah ke rawa ke ruwa wala ba baka da baka zai baka nutsuwar kuma nutsuwar da zaka samu ɗaya biyu ce dole ka samu ɗaya daga cikin biyu in ka rungumi Allah a zuciyarka ka dogara da shi ko dai shi abin da kake cikin ba kuɗin ne ba kake so ba to wani abu da Allah zai da kuɗin ba kai ya ya shi kuɗin dan kai ba sai ya baka tunda kansu da shi sai ya baka abin da zaka ƙara nutsuwa mala ashe dama can ba ma a wani wuri bai ke a cikin ma ne ma a cikin nutsuwar da Allah ma ke samun kuɗin ba bange bangen ba ka ji ɗaya ko kuma sai ya ba ka kuɗin ba ba lalle ba inda bai lissa ka kaba cikin wanda suke masu kuɗin amma sai ya baka nutsuwar ta yaya shine a ranka ka ji ka yarda da abin da ya ɗora maka wallahi ka yarda ba firgici kenan sai sa maka rida bihi a tikatu bihi wanda ta kuma ka samu yalwa malam wanda ka gafa bai samu Allah daidai yadda yake so ba to bai dogara da shi daidai yadda ya kamata ba ko kafiri ne ya dogara ga Allah wallahi sai ya samu nutsuwa ba ba ma maganar musulmi ake ba kafiri in ya dogara ga Allah akan neman abu da inganci wallahi sai Allah ya rike shi da wannan abu da rike mumini to ka manta ne gashi nan Allah yana faɗa a cikin a cewa yayin da wasu daga cikin kafirai suka zama sun sun shiga cikin jirgin ruwa wa zannu annahum uhita bihim suka ga ta ko ina halaka ta taho musu da aullaha sai suka doshe suka doso Allah mukhlisina suna masu ikhlasi wajen dosar Allah Allah ce sai muka rike shi sai muka tseratar da su yayin da muka tseratar da su suka koma shirkan su kuma to sun doshi Allah amma ka ji dosar da suka yi wa Allah kai ma da kake gani wata ilka ce ai akramaka Allah duk zikirin da kake magana ba wanda na bari eh duk azkaran nan ina yi kuma karfe uku na tashi sai da asuba sai na yi sallah asuba sallah a tsaye nake da komai kuma kana neman wannan nutsuwar a'a eh kana yin duk wannan aiki na yadda amma ka duba yadda kake yin sa koma wurin ingancin dotar Allah yayin ibadar taka kana yi ne da baki ba zuci kana yi ne ikhlasin ka bai kai ba idan kuɗi kake nema kana hararowa na ne zai baka in aiki kake nema kana kallon wane shi na doshi Allah ka sa wane ba doshi Allah shi kadai kawai shi ya san yadda zai da baka tawakkalin ana jona masa jone jone ne ba sak bane dubi ta Allah ta yi mushrikai ne fa amma ta yi da'awu Allah sai ce mukhlisina shi sa aka rike su da ikhlasi suka yi kai ba ka wani man ya tawakkal ala Allah ne haba kuma a gama magana ma man kowaye a sha kajirin in dai Allah ya tsayawa Allah ce na ishe shi wannan magana za ka kare ta ta ne to nemi yadda za ka kawai ka samu tsayuwa kan yin daidai a kan abu ka doshi Allah daidai ka doshi Allah da zikirin da zuciya wadda take kyakkyawar zuciya da gaske kuma kake yi a ai dole ne a samu ɗayan biyu ko ka fita daga halin da kake ciki ko ya baka nutsuwar da ba ka damu da halin da kake cikin ba yan uwa wannan shine kaɗan abin da za mu tattauna dangane da halin da ake ciki a kulasa wani tataccen maganganun da muka yi shine da farko mun ji cewa lallai ibtila'i da yake samun bayi yana samun su ne don ɗayan abu guda biyu ko ya tare musu zunubi ko kuma ya ɗaga darajarsu a wajen Allah mun ji wannan mun ji kuma cewa bawa abin da ya kamace shi a wannan halin wallahi ba komai bane sai ya yi haƙuri kawai ka yi haƙuri to kakka yi haƙurin ma ai to idan ka ƙi haƙurin sai ne rashin haƙurin sai ya sa abin ya yayi to ai kai haƙuri ka samu ladan Allah kuma in kai sa'a kuma ya yaye ga lada ga yayewa ka ƙi yin haƙurin ka ƙi samun ladan Allah kuma ba yayewar duk wanda ya ga bai haƙuri ba yayi banke banke ya kutsa ya shiga ya nemo ko wani abu ne ba daidai ba sannan ya ga ya fita ya ce a to da ban yi ba ƙarya ne ba wani ba wanda ba kai ba wallahi da ba kai ba ma sai ka samu wannan abu ba yin wannan ne ya sa ka samu ba algafa ta malam a'a ba an kaddara maka ka samu ba to wallahi ko baka mu ba daidai ba a daidai din ma abin sai ya zo maka to kai baka ga barawon da yake shiga gida bai sata ba kuma an kama shi harka ba wai abin da kake yi umar mun sha faɗa wannan kisar umar ya zo ya taho zai shiga wani gida sai ga wani bawa ya zo ya ce bari a rike masa abin hawan ya rike masa ya shiga cikin gida zai gana da wani amininsa sai ya daɗe a gidan sai ya ba da dirhami biyu sai ya ce a je a kai wa wannan bawan a ce ya je saboda ya daɗe a tsaye shi bawan cikin gidan ya ci gaba da tsara wannan dokin nasa da ya fito sai ya tarar da dokin yana nan amma bawan baya nan wanda ya tsara dokin baya nan da ya zo ya fito umar sai ya ga ashe takunkumin ya kwance shi kuma takunkumin dirhamin biyu ne kudinsa sai umar ya ce Allahu akbar kaga Allah ya kaddara masa samun dirhami biyu a wurina in yi haƙuri ya same shi ta halaka sai bai haƙuri bai samu to duk wanda ya ga yayi wata hanya ba daidai bai samu wallahi sai ya samu wannan abin ko da bai bi wannan hanyar ba shi sa masu yin shirka su ga wai shirka suka yi suka samu to su ba a hankali jarraba ce shigo shigo ba zurfi ne ba dai shirka bane da ba su yi ba ma mulkin ne wallahi sai ka samu wallahi sai ka samu to kuma baka ga wanda ya shirka ba shi ko bai samu ba guda nawa ka saka kirga wataƙila waɗanda kuke zuwa wajen shirkar da su ma su sun yin ba su samu ba kai ka samu to me jawo akwai ubangijin shirka daban ne ubangijin daidai daban Allah ne dai ko shirkar kai Allah ne in ya ga dama zai baka malam to da haka yan uwa a sauƙaƙa wa zuciya imamu ali dan abi talib yana cewa isbir qalilan fa ba'dal usri taysiru wa kullu amrin lahu waqtun wa tadbiru eh hakuri dan kadan lokaci kowane tsanani a bayansa akwai yayewa ko kana nan a duniya a yaye maka ko kuma kai ka tafi ka bar tsiyar da talaucin a duniya ba dai an yaye ba eh وللمهيمن في حالاتنا نظر وفوق تدبيرنا لله تقدير وفوق تقديرنا لله تقدير duk gwargwagwade gwargwade ka gama ka gama saita saite ka saita hanyar samu takadirin naka kenan to wa fauka takadirika akwai lillahi takadiru akwai takadirun lahi shi kuma wannan shine daidai duk sai ka gama tsaka saura sa hannu tsab sai a ce shi wanda kuka shirya da shi ka zo dai sa hannun kun gama kwatsam da shi sai aiko takarda yau an tashe shi sabo ne zai zo fauka ta kadiri na lillahi ta kadiri sau da haka mutane su gane cewa tsarin duka sai su hutar da kansu in suka gane wannan da haka haƙuri yanki ne na imani in ka yi shi imaninka ne yake tsina ka dan haka duk wanda yake cikin musiba imanin sai lallace shi kawai saboda ne hakuri yanki ne na imani in ka ce hakuri ba yanki ne na imani ba to kai ma ba yankin jiki bane kai ma ba yankin jiki bane kago ko ai kai yankin jiki ne dan haka dan uwa duk bi anna allaha ya'lamu wa anta la ta'lamu kawai ka yadda duk abin da kake ciki ana kallon ka an sani kai ko baka san me yasa kai maka ba ka yadda da wannan kuma abin da yasa hakuri ya kamace ka dan Allah in an tambaye ka musamman wanda ya shekaru da yawa idan ka tsaya ka tambaye shi dan Allah daga shekarunka da ka mallaki hankalinka musiba nawa ka haɗu da ita da jarraba dole da wannan wanda kake ciki ba ita ce ta farko ba to duk sauran ba ka wuce su ba sun wuce to wannan ma wucewar za ta yi kai hakurin za ta wuce wannan ma wucewar za ta yi da za ka yan uwa mu tsaya da abin da ya kamata mu tsaya da shi kawai wanda shi ne zai zama zaman lafiyar mu a duniya zaman lafiyar mu a lahira mu fitar da duk wani abu na algush da duk wani abin da shi wannan abin idan mun haushi sai ya kai mu cikin wani abin daban ba daidai ba in ka dubi dai annabawan Allah nan da aka jarrabe su sun ishe ka kuma sannan kai da ganin yadda ake tafiyar da duniyar ka san me ita ne yake juya ta yadda yake so sai an yi wani abu wanda wai shi zai kawo sauki zai ƙara fada cikin wani abu to nemi yadda za ka zauna lafiya imaninka bai taɓu ba a wannan rayuwar ka tafi da imaninka kawai wallahi shi ne naka wannan shi ne naka kuma ka kalli waɗanda ka sani sun rayu cikin wahala ko kun taso da su ko kuma ka san su ka gan su a ciki amma sun tafi lahira sun baka ina wahala to kai ka ɗauki wannan samfur ɗin mana kaga kai ma za ka zo ka tafi ɗin ka bar wahalar kai ma saka yan uwa ina ba mu haƙuri wannan halin da ake ciki kowa ya san ana cikin halaye daban-daban daban-daban da mabambanta dukkan su marasa daɗi to amma namu shine addu'a Allah ya kawo mana rangwame Allah duk abin da zai saukan mana karka girgiza imamunin mu da shi wannan shi ne amma mu daina yawan ambatan abubuwa marasa kyau a bakinmu muna jajjefawa kai ka ji kaza kai Allah ya sauki sai ai ta yawo da baki ana jawo musibar ma wata da kanta yanzu wani kawai buga kai ka ji ko yanzu abin kaza yanda ya tashi ai yanzu kaza ne kuma ana buga aka ji ba haka bane amma shi ya kai shi da baki duk da haka ake abubuwan kai ka ji kaza nawa ne yanzu ai kaza ne ko ba haka bane sai shi wancan mai abin ya ji shi ma sai ya auto ya zama kaza sai ya dora daga inda wannan ya aji haba jama'a dan Allah a tawaka wa kai tawaka wa kai wannan wanda ya gayyato mu a wannan rayuwar ba zai ban mu ba ubangiji mu kai ba kai dan Allah yana ganin yana ganin ka ba haba ai ai ai imani shi ne kakka ga cewa wai wani ko yana faɗar kaza ko da a'a kowa yana cikin irin abin da yake ciki idan wani baya ciki shi Allah ya rufa masa asiri to yana da irin wanda yake cikin wannan guda ɗari a ƙarƙashin sa shi kuma duk mai imani dan shi ba a jarrabe shi ba sai ya ji jarrabar da ake wa dan uwansa inda da imani sai ka ji baka ji daɗi ba wani yana cikin abin da ba ba mai kyau ba sai jarrabar kowa yana cikin ta amma da Allah a yi kokari a rufe baki in za a buɗe baki a faɗi alheri idan ba za a iya faɗi alheri ba a yi shiru haka annabin mai gaya mana kuma waɗannan kafofin gidan watsa labaran nan suna da sharri suna da alheri alherin su irin waɗannan karatuttukan da suke sawa da mutane suke ji suna haƙura sharrin shine yaɗa abubuwa marasa kyau da duk za a yi ta jima wannan shi ba da kyau inna allazina yuhibbuna an tusi alfahisha fil ladina amanu lahum azabun saka da Allah ɗan uwa a duba yadda ya kamata a duba a tsara yadda ya kamata a tsara kuma mu fara yi a gidanmu a cikin gidanka ka zauna irin waɗannan nasihohin ka yi wa iyalanka ka killace su da zikirin Allah da abin da ya kamata ka yi ga irin wannan watan Ramadana ya zo ka laƙana musu azkar ka tsaya tare da su kai ta musu nasihohi ku ta abu ku samu nutsuwa suluki ya canja shikenan dandanan kwaf sai ka ji baka nan shikenan sai wasu can suke yi sai kuma ka tafi can waɗanda za ka tara kuma a can sun fi waɗanda suke a nan yawa a ai haka ne mana duk wanda ya wuce shekara hamsin to waɗanda ya sani na lahira sun fi waɗanda suke na duniya yawa yanzu ka alijiya ne waɗanda ka sani Allah kuwa sai dai sababbi amma waɗansu da yawa duk waɗanda ka sani in ba in ka je ta waɗanda za a ga a wani an tsato kai ne za a ci abdul ka ƙara so ko da ka uwa a lallashi kai da imani kawai ba wani abin da zai lallashi kai sai imani sai rungumar Allah idan Allah ya zama tare da kai shi kenan domin ko da Allah ya ce ala bi zikrillah ta ba innul qulubu zuciya na nutsuwa da da tarayya da Allah da ambatan Allah da zikirin Allah to akan me take nutsuwa Allah ya faɗa idan ka samu zikirin Allah ya kama ka nutsuwa da Allah ta kama ka to ka san akan ne nutsuwar iya inda za ta tsaya za ka nutsu a wannan rayuwar ta duniya ta ɗuma inda ƙulub bi zikirin lai a wannan rayuwar ta duniya za ka samu kwanciyar hankali a wannan sai me sai lokacin da za ka mutu ba kai dai kana tare da zikirin Allah ba to ta ɗuma inda ƙulub wallahi a nutsa za ka mutu abu bai tsaya nan ba akwai fiye da haka ka mutu da a nutsuwa to za ka tafi lahira ka kwanta a barzafu kwanciyar nan da ake ta kafin wasu su zo a haɗu gaba ɗaya a tashi kana da zikirin Allah wallahi za ka samu nutsuwa a wannan kwanciyar akwai gaba da wannan ba za ka tashi ba za ka tashi za ka tashi ta ɗuma izin kulu wanda yake mai zikirin Allah wanda yake tarayya da Allah zai tashi a nutse saboda Allah ta yi ta ɗuma izin kulu to ya faɗi mahallin da zuciyar za ta nutsu to duk waɗannan mahallan da zuciya za ta nutsu ne a cikin su to duk ma ba nan ba ka tashi a nutse akwai abin da yake gaba da nan in ka tashi a nutse ai kana ga ina zaka zaka nutsu sanda zaka kwanta ka taba can ka ji laushi ka taba can ka ji daɗi kai haka ka ga haka kai haka ka ga haka nutsuwa to akwai gaba da wannan nutsuwar bawa da ya tinkari Allah a duniya ba shi da nutsuwa sai gashi ga Allah ba haka ya faɗa ba ai waɗanda suke ‘yan fadar Allah ba su da nutsuwa sai sun tsinki fadar Allah ɗin su ne waɗanda suke maka da firkin inda malikin muktadar nutsuwa gayan nutsuwa ta ƙare a nan ga kaga wanda ya yi ka subhanan ba ka san aljanna ita an faɗi ga ruwan daɗi ga yara suna giggiftawa da kai haka ka bishiya ka tsinko wadda kake so daɗin wannan ba irin na wannan ba daɗin wannan ba irin na wannan ba in kai haka ga mata kan kala kala irin wanda kake so da wanda ma baka san ta ba ma baka san irin kalar ba ma eh bare bare ba kana ba kana da kalar ka ba to akwai kalar da baka san ta ba ma duk wannan ba an ba ambata ba a cikin aljanna to shi shi ni'imar ganin Allah da zama tare da Allah ita an faɗe ta to ai ta fi ƙarfin a faɗa ne saboda duk ta fi waɗannan Allah za ta mala wanda ya je nan sai ya manta da waɗancan sai an lallaɓo shi zai dawo gidansa na aljanna da matan da kowa ma to nan ne gayar nutsuwa ta ɗima ilmin qulub wanda ya ambaci ya rungumi Allah ya zama ya amince da Allah Allah ya amince da shi tun a duniya ba shi da burki nan nutsuwa sai a can nan nutsuwa za ta kare Allah ka nutsar da mu kuma halin da muke ciki ne duk da haka Allah muna kai karan mu a wurinka ka sassauta wa mu ne halin da ake ciki bangiji Allah ka ba mu imani amma shi muka fi so ka ba mu imani ka tabbatar da mu da shi kuma ka samu riske ka da shi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wannan sura da aka ja ayata ta farko sunanta suratul hajji kuma makiya ce ‘yan makka ce sai dai wasu sun ce ayoyi guda biyu wa minan nasi mai yi abdullahi ala harf zuwa aya guda biyu waɗannan madaniyai ne wakila aka ce ayoyi guda shida daga haza ne kasmani samu zuwa aya shida waɗannan su madaniyai ne ayoyinta saba'in da takwas ita ce sura ta ashirin da biyu a cikin jeri na musahafi in ka ce bakara fatiha aya sura ɗaya bakara ta biyu ali imran uku haka to ita ce ta ashirin da biyu a tartibi na musahafi sharifi sannan ta sauka bayan suratul nuri a wajen sauka kuma gashi a lissafi tana an fara yin ta an fara jera ta sannan suratul nuri domin a suratul sotul muminuna na ma a tsakanin su da nuri din amma a sauka nuri ta riga ta sauka kuma wannan sura tana daga cikin min ajiji suwari tana daga cikin wato sura mai ban mamaki da ta haɗo abubuwa domin ita sura wasu ayoyinta an saukar da su a makka din gashi kuma dama mun yi wasu a madina sannan wasu ayoyinta an saukar da su annabi yana yana zaman gida wasu kuma a halin tafiya yana kan tafiya aka saukar da wasu ayoyi sannan suna da ayoyi wasu waɗanda ana yaƙi aka saukar da su wasu kuma ana zaman lafiya sannan suna da ayoyi wasu waɗanda su nasikai ne an shafe su to kuma waɗanda suka yi shafiya ma suna cikinta wasu sannan suna da ayoyi da wasu muhukamai ne wasu kuma mutashabihai ne duk ta taro wannan wannan sura kuma maudu'in da take tattaunawa muhimmai guda uku ne abu na farko shine maganar tashin alkiyama da dalilai da Allah ya ringa kafawa dalilan na hankali da kuma dalilai na nakali Allah ya ce sai na tashi alkiyama kafiri ya ce ta ina za ta yi alkiyama fito duba kaza da ya faru kaza da ya faru kaza da ya faru kaza da ya faru idan wannan bai isa ya yi nuna cewa za a tashe ka ba ko baka da cewa a'a domin ka ba da amsa ya aka yi to wancan ya faru in za ka ce a'a to baka da amsa to ka sallama wa wanda ya yi wancan kuma shi ya ce maka zai tashe zai tashe ka haka nan ta tattauna magana ta hajji da masallacin harami sannan ta tattauna maganganu amma wanda suke masu yawa da suka shafi abin da ya shafi zalunci abin da ya shafi duniya abin da ya shafi samuwar Allah abin da ya shafi bautar gunki abin da ya shafi abubuwa daban-daban na mu'amala wannan sura kenan Allah ya bude ta da cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai Allah ya ce ittaqu rabbakum ana ayyuhan nasu ne tafsiri yace ala makkata a ba su ba yace wa gairi har wannan su ma domin wannan abin da Allah yake kira waɗanda yake kira duk wani wanda yake halitta ne ta Allah a nasu ya shiga in dai mutum ne shi an kira shi akan abin da za a faɗa a nan gaba domin nan kiran muka ji Allah ya ce ya ku mutane wanda aka same shi a sannan da wanda zai zo inda sanda Allah ya saukar da wannan ba mu zo ba to amma a lokacin ma ayar tana jiran mu mu zo menene abin da Allah yake so ya gaya mana da ya kira mutane Allah ya ce ittaqu rabbakum akwai ladifa a cikin wannan waye ya kira waye ke kira to kuma yake a ji tsoron wa ya ku mutane ina kiran ku waye ke kira ni Allah me za a yi ku ji tsoro na nan akwai fa abin duba sosai wato wani lokacin sai Allah ce ku ji tsoron wuta saboda ka santa ta hannun baka santa ba ta hannun ka in baka santa ba ka santa abubuwa daban-daban Allah ce to yau da an aje ba wuta ba ni ku ji tsoro na wallahi Allah abin tsoro ne ku san dalili ba wanda ya san Allah ICC kansa ko to shi ya san shi ya san abin tsoron ne shi take kira ku cewa ku ji tsoro na shi ya san shi abin tsoron ne bai shi ya san kansa shi ka wanda ya san Allah dole ya ji tsoron sa an gane wanda ya san Allah shi yake ji tsoron sa domin abin tsoron ne Allah yana da sifofi guda biyu akwai sifa ta jalala akwai ta jamala to anan yana cewa ku ji tsoro na ku nemi abin da zai shiga tsakaninku da sifata ta jalala dan ba kyau ba za ku iya dauka ba dan adam la daqata lahu bi jalalatin lahi kowa ya shi zai iya daukar jalalar Allah idan ya duke shi da ita domin Allah sifofinsa na jalala wato halin da ake ciki ma sifar ta jalala ce idan Allah ya doshe ka da talauci jalala ne ko alaran kai ne shaida eh to wannan ma'ajin babu ne mai sauki azabobi duk sifa ta Allah shi alqaharu ne shi alqadir ne shi ya danki abu sifa sa ta jalala to kuma mai azabtarwa ne sifa sai ta jalala to ku ji tsoron sifar Allah ta jalala jamala kuwa shine allatifu mai nadaftawa alwasi'u albasi'u duk siffofi ne na Allah wannan na jamala su kuma wanda in ka shige cikin su sai kai kurum eh lafiya lau duk wasu jika yake gani suna cikin jamala ta Allah to su ji tsoron jalalar tasa an gane to Allah yana kira a ji tsoro wasu kuma duk ba wannan bane ba abinda Allah yake nufi su ji tsoron nisata ya nisace su fushinsa fushinsa bai da kyau to kummalu daga bayan Allah waɗanda suka kai suka kawo abinda suke jin tsoro su jalala a wurinsu a wajen Allah shine Allah ya nisata da su su ba sa jin yadda suke ji na soyayya na girmamawa tsakaninsu da Allah ya nisa ya ragu to azaba ta same su an gane haka jalala ta Allah a gudu ce Allah kuma ya ce mu ji tsoron wannan jalala ta ta to amma da me ake jin tsoron Allah idan za a ji tsoron Allah da me ake jin tsoron Allah shine mai tafsiri ce bi an tudihu da biyayyar Allah ake jin tsoron Allah wato da shine mutum yake sa wato ya zama cewa jalala bata same shi ba in ka bi Allah ka tsere wa jalala ta ka fushinsa ka tsere masa wanda biya ba Allah shi kenan zai zauna da Allah lafiya lau wanda shi ne abin da zai sa bawa ya zauna da Allah lafiya lau ka bi shi yadda yake so yanzu idan mutum yana cikin duhu yana tafiya cikin daji bai san watakila ga macizai nan a gaba ba watakila ga kayan namun daji nan ba ta in to ai bai gansu ma bare ya kauce musu da ne to zai samu zaman lafiya shine da haske da zai haska masa ya ga can ya tafi can ya bar can to da'a ta Allah ita ce mai haskawa bawa ka gane alheri alheri ne sharri sharri ne da'a ta Allah ita ce take haska maka ga abin da yake so ga abin da baya so shikenan haka ashe sai ka zo da da'a din sai ka tsere wannan Abdullahi dan Abbas yana cewa tsoron Allah gayarsa shine ka ka bi shi kar ka saba masa ka yarda da abin da ya dora maka karka bujire kada ka kaucewa abin da Allah ya dora maka ka yarda da shi ko me wannan shine da ko da yake dai ita tsoron Allah daraja daraja daraja daraja ne in kafiri aka ce masa ji tsoron Allah to me ake nufi ya musulunta ba wani tsoron Allah da zai ji kafin ya musulunta ba shi musuluntinsa shine tsoron Allah sa to shi kuma wanda ya musulunta in aka ce ji tsoron Allah zaran musulmi ana nufin ji tsoron Allah ka ɗabi'antu da ɗabi'un cin musuluncin da Allah yake so tun da kai musulmi ne to wanda kuma yake kan ɗabi'o'in fa yake kan daidai sai kuma aka ce ka ji tsoron Allah sai kuma me tsoron Allah nasa eh eh to kama su ɗaya in aka ce ka ji tsoron Allah kuma ba da Allah ya ce wa annabi Muhammadu ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah yaya wani tsoron Allah ne a nan kake ne kake da su malaman tafsiri da yawa wasu suka ce in mutum yana abu sai aka ce kuma ya yi ana nufin dawwama a kai to wannan ɗaya daga cikin ma'anan ne ni kuma ni ba ma ita ma na fi hangen hakan ba yanzu idan kai na karantar da kai abin da yake tsoron Allah barin kaza barin kaza shi ne tsoron Allah to ranar da na zo kawai na ce wani ji tsoron Allah ka ga wannan abubuwan za ka hango wanda na karantar da kai ko shi ne tsoron Allah ba haka ba ne to shi tsoron Allah manzan Allah Allah ya sanar da shi wani abu da shi shi ne shi zai a masar ba sa matsayin ba to ba mu san shi ba to wannan din shi zai yi an gane shi wannan ake kiransa na taraki tsoron Allah na taraki ne to wanne ne shi ya sani an gane to wannan shi ne haka Allah ya ce ittaqu rabbakum sai ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim haqiqa inna zalzalata sa'a haqiqa girgize girgize da tashin hankali na tashin alkiyama Allah ya ce shay'un azim wallahi abu ne mai girma kaji ba tashin hankali da girgiza ta tashin alkiyama wallahi shay'un abu ne babba kuma azimin mai girma da Allah ya ce girgize-girgizen ƙasa kada ka ji an ce an yi barken a can girgizar ƙasa a wuri kaza ta haɗe gidaje kai ta haɗe gari ma wasa ce wannan wannan wasa ce alama ce ta waccan da ake gaya maka ɗan walƙewa ne barkiyat ne na ka san akwai girgizar babba a gabanka wannan girgizar yaushe za a yi ta malamai sun suka so biyu wasu suka ce ka a nan duniya za a yi ta ita ce daga ita sai tashin alƙiyama ya biyo baya kawai daga ita shi kenan an gama rayuwar ta ƙare mai tafsiri ma akan ta tafi wasu suka ce a na wannan sai a lahira shi ne farkon wayar gari na lahira kashiyar lahira ce za a tashi da wannan girgiza-girgiza إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي كذا أم الدنيا wannan shi ne to Allah ya ce inna zalzalata sa'ati haqiqa girgize girgize na wannan na da sai'un lamari ne azimun babba waye yake babba ne Allah babba mai girma in yace abu mai girma ne to inta har girma ya kai girma wanda bai kai girma ba dan ya faɗi abu mai girma ko yace yana da abu mai yawa yana da abu mai yawa to sai kaga yawan daidai yawan sa ne shi kanka yanzu abokin ka balan abokin ka idan ya ce maka na samu kuɗi wanda ka san daidai kai ne hasaso kuɗin da zaka yi duka in ba sa'a ba zai kai miliyan ɗaya ba to rannan sai Aliko ya ce kai na samu kuɗi yake ga abokin su jima to ai babba ne shi shi ka kasan nan kana magana biloyi to babba in ya faɗi abu to iya girmansa ne shi da miƙiyasinsa ne shi an gani da haka Allah ne azimun ya ce shai'un azimun ina gaya muku shai'un azimun wallahi babu rahama ta Allah ga bayi da ta kai irin wannan yanzu da Allah ya shuye mana sai mu je mu ga wannan shai'un azimun din ba kyau amma tun yanzu ya gaya maka rahama ce wannan ka san akwai shekun azimu da yake gabanka inna zalzalata sa'ati shay'un azimu hakika girgize girgize na ran tashin alkiyama wallahi abu ne mai girman gaske abu ne da baya iya daukuwa baya iya wasafuwa sai Allah a aya ta gaba sai ya wasafa mana irin halin girgiza ya dauko mana wani abin da muka gane cewa wannan firgicin wannan wanda ka gaishe cikin wannan to firgici ya isa to sai babu sura ta wannan girgizar abinda zai faru na tashin hankali akan wannan aya ta gaba Allah ya ce ne يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد الله أكبر الله يتي يوم ترونها لا ندى ذاك غنتا إتمي الساعة دين كوكما الزلزلة دين malamai su wasu suka ce sa'a din amma da ke mafi gaskiya lamirin ya fi kamata ya koma wa ita alzalzala din ranar da za ku ga wannan girgizar kasar Allah ya ce ta zahalu kullu murbi'atin amma arba'at sai ya faɗi abubuwa guda uku da za ku iya gane girman tashin hankalin wannan rana abu na ɗaya ya ce kullum murdi'atin dukkan wata ne shayarwa ta zahalu amma arba'at za ta manta za ta shagala za ta jefar da abin da take shayarwa yaya ɗa uwa tana shayar da ɗanta yana tsatsakin sha yana so ta fuzge shi ta jefar da shi tashin hankalin da zai sa a yi haka wani iri ne to ka gane tashin hankalin wannan rana ɗaya kenan sai Allah ya ce wata za'u kulla za ta hamlin hamlaha kuma dukkanin wata ma'abuciyar ciki a wannan ranar saboda firgishin wannan ranar ta za'u hamlaha za ta zubar da cikinta cikinta zai faɗi saboda tashin hankalin wannan ranar malaman larabawa a nan sun ga wani usulubi da ƙur'ani ne sai yake ta zal kullu murdi'atin murdi'atin ita murdi'a mai shayarwa kenan to ba mai shayarwa kawai ba in ka faɗa haka baka fassara larabcin da ya sosai ba mai shayarwa lokacin da take shayarwa ita ake cewa murdi'a amma ka'ida ce ta larabci duk wani abin da ba mai shi sai mace ita ce take banta da shi to ba a sa masa ta duk zabacin abin da yake za ake cewa tsakanin namiji da mace ita mace a sa mata ta dan a gane a nan fi'ilin na mace ne shi namiji a kisa ta dan a gane namiji ne to akan abin da suka yi tarayya kenan sai a rarrabe da ta amma abin da ɗaya yake banta da shi ɗayan bai da shi to ba wani magana a ce a sa ta in aka ce murdi'u to mai shayarwa kenan amma zai iya yiwa sannan tana shayarwa zai iya yiwa a'a ba shayarwa take sannan ba amma dai ta haihu tana tana da ɗan da take shayarwa a sannan tana shayarwa a'a ba mu sani ba amma murdi'atu sai aka sa ta din duk da shayarwa haƙƙin mace ce take ita kadai sai aka sa ta ta mata don ta nuna Allah yana nufin mai shayarwa a tashi a sannan za ta jefar da ɗanta a halin shayarwa haka nan Allah ya ce mai ciki za ta haife cikinta a take a wannan lokacin ba tare da wani abu ba saboda tashin hankalin wannan rana abu na biyu kenan sai ya ce wataran nasa sukara Allah ya ce za ku ga mutane suna tangadi wa mahun bi sukara amma ba suna yin tangadi na mayan giya ba ne ba karan isa a nan mustafil ina suka ya Allah zai ce a ga mutum yana tangadi ko ba mai tangadi ba ne a'a ba haka za ka fasara take ba ka gansu suna tangadi sukara amma wa mahum bi sukara amma su ba masu maye ba ne na giya tangadi suke yi me ya jawo kin azabar lahi shadid azabar Allah ce ta tsananta take sa su suke tangadi suna tafiya haka ba za su iya tafiya a miƙe tafiya tak ba saboda masifa suke ji gurumtaccen gurumtaccen su tangaɗa nan su tangaɗa nan amma akwai wani wani malami da ya wannan wurin wata fassara mai daɗi domin a nan tun da annasu annasu ake ta magana ai kowa kenan zai shiga haka sai ce a a duba ne ba kowa ba ne da farko dai kowa zai ga wannan ranar shi ce yau ma tarauna ha ba tarauna ha aka ce ba da dalli ba duk za ku ga wannan ranar da tashin hankalinta ya kai mai ciki ta zuba jikinta ya zube uwa ta yadda mai shaya ɗan uwarta kaga jama'a suna waye amma wataran nasa tarauna ha aka ce amma da aka zo cewa a yi maye saboda azaba a yi tangadi saboda azaba to Allah ta yi tara kai mumini sai ya zama kana ganin mutane ba kai bane kenan farko tarauna ha sai aka ji kuma watara sai aka ifradi kai ko mumini na Allah in ka tashi sai ka ga mutane wannan yana maye wancan mace ta dai saboda azabar Allah ba kai bane to zama muminin mana ka huta da wannan ranar ai kaga wannan shi ma suna ne wannan kuma gaskiya ne wannan fahimtar ta malamin daidai ce saboda hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗanda suke wato abokai ma na dan Allah ina son ka dan Allah kana so na dan Allah mun haɗu dan Allah muna aikin Allah mun rayu a cikin lamarin Allah mun mutu da lamarin Allah sai Allah ya ce za a kafa mana hema ta al'arshi jama'a suna ta kwalam ne muna can muna hira muna jira a gaba abin da za a kai mu gidanmu fi zillillahi yawma la zilla to ya za a yi maye suna zillillahi to kai ka to amma za su ga masu mayan kenan su ba su ne amma masu mayan ba kaka wannan fahimta ai ta daidai ko ne bare ma dai tana da daɗi to ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس sai Allah ya shiga magana ta halayyar mutane waɗanda irin waɗanda za su shiga ranar lahira su shige ta ba da dama ba da hagu Allah ya kiyashe mu yace daga mutane akwai man yujadilu fillahi an ce wannan ayat ta sauka akan waɗansu mutane sanannu daga kafirai amma ta jage zarta duk wanda yake da wannan sifar ya shiga ciki ya ma shige tuni sai dai ka kiyaya Allah ta yujadilu fillahi yana yin jayayya a cikin lamarin Allah a cikin ƙudurar Allah a cikin siffar Allah a cikin littafin Allah a cikin annabin Allah a cikin sha'anin Allah to kaga ko ai sai a gyara yanzu abin da muke cikin sha'anin Allah ne to kaka jayayya da shi Ai, an gane al-mujadalatu fillahi ta kunshi abin da na faɗa masu yin jayayya a siffar Allah cewa bai sifantu da kaza ba wannan kafirai ne amma masu jaye a cikin sha'anin Allah Allah ya gudanar da sha'aninsa baka yadda ba kai jaye a cikin sha'anin Allah me hasada yana jaye a cikin sha'anin Allah ba ga bane Allah ya ba wani wani abu bai baka ba kai ta yin yanda za a kai jayayya da shi domin dan me ya samu kai ta tubu to jayayya kake cikin sha'anin Allah shi ya ba kansa tare kuka nema wata kila shi mai bayarwa ya ga dama ya baki kai bai baka ba to in kana jayayya kana hasada jayayya kake cikin sha'anin Allah to sai Allah ya ce duk mai yin wannan wa yattabi'u kullu shaytanin marid kuma yake bin dukkanin shaytani wanda yake maridi duk wanda yake jayayya cikin sha'anin Allah abinda ya jashi yake yin wannan bi shaytan ne ya jashi wanda bai bi shaytan ba ba zai jayayya cikin sha'anin Allah ba zai sallama wa Allah cikin da abin da yayi wanda Allah ya ba wani abu sai ka ji kamar kai ya ba ba kai gari a bakin in ba ka taya shi farin ciki ba to ɗau hanya Allah ya baka kai ma ba ki wannan ba dan ka ga abu a wajen wani ka ga kai baka samu ba a da za ta fi wajen mai bayarwa ba laifi ba ne wannan abin laifi shi ne ka ji bakin ciki shi dan ne ya samu ko ma nasa ya gushe wannan shi ne ba kyau kai jayayya amma ka ɗauki hanya ka je ka nema wannan ba laifi wa yattabi kulla shaytanin marid yake bin dukkanin shaytani shi ko shaytani maridi ne kan gararre ne to shaytanin ma wanne shaytani kala biyu ne muke da su alqur'ani ya gaya mana akwai shaytani irin wanda ba ma gani sai dai mu ji waswasin sa a zuciyarmu shaytan ne akwai shaytani wanda muke gani iri iri duk wanda ya zo baka da baka ya daka kan hanyar da zaka saba wa Allah in ka ce a ƙunin aibin shaɗan rabi a gabansa to za ka kore shi ka san yadda za ka kore shi da ka ce a ƙunin aibin shaɗan rabi sai ce a kai kamar da ne ma shaɗan sai ku kai ko kai masa shi sai ku ɓata so ba shi ke na maka kore shi duk abokin sharri ne amfani sa zo shi ne da haka shaidan kala biyu ne to wanda zai yake bin shaidan ko na mutum ko na aljan to shi ne yake jayayya da siffofi na Allah ko sha'anin Allah.
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه an rubuta a cikin ilimin Allah Allah ya riga ya zartar cewa duk man tawallahu wanda ya jibince shi ya jibinci wa shedan ko kuwa man tawallahu ai a baya mun ji an ce ne Allah ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi wa yattabi'u kulla shaytanin maridin yabi dukkan shaydan kangararre to kutiba alaihi an rubuta ga shi shaydan din Allah ya rubuta a shaydan man tawallahu duk wanda ya jibince shi shi shaydan din fa annahu yudilluhu yudilluhu kaga shi lamir ya kowa kenan shi dan ta duk wanda yace ya yarda da shi dan to shi dan zai ce to zo mu tafi zai zaka shiga motar sa dama ka ma shiga a ciki kake ja kuma shi ma dama da fasa ja ba jan kai yi ina zai kai ka yudilluhu batar da mutum zai yi kuma in ya batar da shi mai batar zai kai shi ila azabin sa'iya to wannan kenan shedan wanda ya ji shi ya shiga motarsa zai kai shi zuwa azaba mai rikadi ko ku annahu man tawallahu wanda shi shi mutumin ya jibinci shaidan ba wai wanda ya jibinci shaidan ba a man tawallahu wanda shi shaitan din ya jibince shi ko shi ya jibince shaitan ko ne wannan duk ɗaya ne gaba ɗaya to shaitan zai halakar da kai kuma zai kai ka zuwa wuta to watakila ka rasa gane yaya mutum yake jibinta shaitan din haka kawai mutum zai zo ya ce shaitan ina kake ina so in jibince ka ba haka ba hanyoyin da ake jibinta shaitan suna da yawa wasu a fili suke wasu a ɓoye suke yanzu malami wanda yake daidai gwargwado mai tsaye akan sunna da bin tafarkin Allah shaitan zai zo ya ce tafi ka sha giya shaitan zai yaudare ke ce zo ka je ka sha giya ba zai ce ba zai ce zo mu je a lalata ta ya ce masa wasu za je kasa lalata ta ba zai ba shi ba shi ɗan ba zai ba to sai a ce ya kwato shi ɗan ina ba ta nan zai biyo masa ba ya biyo masa ta hannun cewa wani malam wani gani gani yake ma bai yadda da ilimin ka ba eh saboda haka ya shiga sai ya hau bari kawai wallahi shi ɗan ne ya dinga silfar an gane da wanda yake ta wallahu in ba haka ba kai tun da aka yi shugaban annabawa bai hau bari ya zagi ba kai dan an zage ta waye malami to shedan ya dukunce ka ka tafi ka shiga mota ka zauna baka sani ba wala an ja ka hanyoyin da yawa to shi malami da akwai inda yake sai masa da tikitin sa shiga shi shedan kai kuma da ba malami ba kana nan jahilci kanka tikiti ne babba na shedan shi shi ya sai ma tikitin jahilci baka ilimi ba to kayayyaki babban tikiti ma na jira to ai kai ta kan ma ibada kake amma kuma baka san cikin ka shiga motar ta ka bane ba abin saba wa Allah kake da wannan abin da kake ta ibada ce ka shiga ka zaka yan uwa dai abin da ake nufi a nan dai na farko wanda yake ya yana neman ya tsere wa shedan ko malamin ne ko ba malamin bane ba abinda duk zai yi ya auna shi da qur'ani ya auna shi da hadisi na manzon Allah da fahimta ta tabbatattun malaman da aka yarda a duniya sun san alqur'ani sun san sunna to shikenan in kai wannan ko da a gaban Allah ka je ko da a wannan ayi ta kuskure to kai ijtihadi Allah ba zai kama ka ba domin kai ijtihadin ka ji me yake so Allah din me yake so manzon Allah din sannan ka haushi to kai daidai shedan ya faɗi a wurinka to da haka mu kiyayi abin da lallai muka tabbatar da cewa ba mu san yanda yake ba a addini ko kuma shedan ya zama a cikin wata nasiha da na yi shekaran jiya wanda ake sawa irin wanda suke neman nasiha shan ruwa din nan na faɗi cewa wato shi ka yi sani daban Allah ya taimake ka ka aikata sanin ka ɗabbaka shi da baiwa ce baiwa ce wannan za ka samu yanzu malami zai hau mumbari ko ya hudba cewa ku yadda da Allah ku amince da duk wani abin da yake faruwa ba wanda zai iya farar da shi sai Allah idan Allah ya sauka muku da shi ku yadda duk ba mun wannan yanzu ba don ba sa'a ba Allah kiyaye idan Allah ya shirgo min wani imtihani wata jarraba sai in manta na faɗi wannan sai ka ga na firgice in ba sa'a ba sai daga ko na shiga ma yin wani abu daban wanda ba haka ya kamata ba to to sai ya firgice yawwa sai ya firgice haka abinda kuma kai ma din kana iya yi an gane ni da su nake ce maka duk abin da Allah ya saka maka ka yadda da shi ni kuma yau ya so kan min na manta in ba sa'a ba sai Allah ce maka ka dan na dan ja sai in tuno sai in dawo to san da san da abin ya sauka akan bawa a yadda cewa abin da ya sanin nan ya ji ko gezo bai motsa ba wannan wannan sai kummalu wanda yake tuna ma ya dawo din wannan da sauki sauki kaje wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Anas ya siyo masa nono ne ko wani abu ya tafi ya je sannan an je na karen yana wasa sai sai nonon ya zube sai ya dawo yake raɓa yadda abin zai gaya wa annabi ya san annabi da san nonon sai ce kai ga yabo ni ba na shirka na san misali Allah ne bai da isa ba barawar ba taka bace ba kawai kai ka zama sila ne ba a ce isa nonon ba ba a yadda bane gaya mu ba na cin sa to to yanzu malam ne ya turo ba sai ka ba sai ba sai yayi gurara kuma malam ai ka shi da nake gaya maka eh abun sai an duba da kyau ne ibtila'in in ya sauka sai ka ga ya dan girgiza an manta ko matar ka ce in ba ta ba wani lokaci sai ka ga duk kana sanar da wani in kai sai ka firgice sai ka fada cikin wani yanayi an gane to amma dai abin da ake nema shi sa ake ta neman Allah ya bawa ga mudakatar da cewa ya bashi akan daidai a kowane hali Allah ka ban mu akan daidai a kowane hali Allah kuma ka ba mu shiryan mu ka sa mu tabbata akan ta amin ya rabbal alamin subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik